الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخير أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبعث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستجيبوا شهيدين من رجالكما فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة غادرة تديرونها بينكما فليس عليكم جناح ألا تكتموها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
to har ila yau a matakin wannan sura suratul baqara muna kwana akan aya ta 281 za mu tashi kan aya ta 282 shi ne dar Allah a wannan aya da za mu tashi akan ta ita ce addu'ar ayatul qur'ani wato ayatul kowace ɗaya ta qur'ani eh ina ga wanda ke da jawo domin shi dawa eh ayatu kowace ɗaya ta Qur'ani ita ce wannan aya da zamu tashi akan ta wanda kuma ita wannan aya tana bayani ne akan wato abin da ya shafi muhimmin al'amari daga cikin al'amuran duniya wanda yake da linki da al'amuran lafiya shine abin da ake kira da wato da mu'amala a ita mu'amala babu masu muhimmanci a fitu shi ne abin da ya shafi aure da kuma ciniki waɗannan su ne muhimman wato ma'amaloli guda biyu wanda ba babu fito suka cinye wato babu kadewa domin kyautata mu'amalar waɗanda wato mu'amalar nan guda biyu shi ke kyautata mu'amalar ta lafiya domin dai ɗan adam buƙatuwa ne zuwa ga abin da zai ci abin da zai sha kaga shi na buƙatuwa zuwa ga wato ainihin cinikayya kenan sannan kuma yana bukatuwa zuwa ga mata wanda wannan ta shi bukatuwa zuwa ga yin aure za babobi na aure da ciniki ake kiran su babobi na mu'amala to jiya mun dai maganganu a kan abin da ya fi ciniki da kuma abin da ya rafe da ciniki to kuma wannan aya za ta bayani kuma akan abin da yana da alaka da shi ma bangaren ciniki din wato yana da kusanci da shi shine abin da ya shafi bashi shi Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku yi imani da Allah idza ku gayantu idan za ku yi mu'amala bidainin da bashi wato za ku yi mu'amalce ce ne a tsakaninku da bashi kamar za ka ba da talami za ka ba da koda a kawo maka wani abu ko kuma ƙarni ko kuma rance mu'amala ta rancen kuɗi ko rancen wato ko kayan abinci za ku mu'amala ta bashashen ya tsakaninku ila ajalin zuwa ga wani adali musamman wanda yake abun sani a shari'a to faktubu Allah ta rubuta wannan eh a rubuta inda za a yi mu'amala ta bashi tsakaninku ko mu'amala ta kayan oda ka bayan ka bashi kaza zai kawo maka oda abu kaza lokaci kaza to ayi albushan da Allah ko kuma za ku ta mu'amala ta bashi don da yake ta bashi da kuɗi wanda yake musamman kuɗi to shi ma dai a rubuta shi da Allah eh to wannan yana nuna cewa shi kai ko kuma mu'amala da ba shi shin ya halal ne shi sa ga shari'a ta zo da shi sai ta zo da tsarin yadda za a yi shi a bashi ko nufi ko kayan abinci wato ba abinci bane a shari'a da yawa ma wato a wani lokacin har malamai suna cewa wato bashi yana ma da falala ga wanda ya bada shi saboda irin alkhairin da bashi yake jawo wanda yake da dama ka taimaka wa wanda bashi shi domin a babun bashi akwai bashi bashi da na taimako har ma kan ce ma a wani lokacin ma ya fito eh domin ne domin wanda izo nema a wajenka a yanzu to yana cin bukata duk mutum da zai ce Allah ne ra dubu nake nema to la Allah ba shi da abin da za a karya da safe da iyali a sanar gidan ka bashi ka ce maka masa ka kuma ce maka wa iyalinsa domin me yana cin bukata ka kawo masa da wannan bukatar tasa amma da wata kila ɗaukar kuɗi kawai kai ka bashi yanzu ka ɗauki naira dubu goma ka bani zan yi murna ce madalla amma kira ba a za a rasa hanyar ɗari ba ina da ɗari a kogula kun a gida kaga dai karuwa ƙani ne na yi murna amma kuma wannan ai ba ta kawo min da wata matsalar nake ciki ba ina ma mura kira ma yanzu ɗari na ma a kan al'amuran ko matsaloli na su fi ishe ta bukatu ba su kuma to shi ka ake da yawa magabata ga iyayen mu Allah ya kafa musu akwai banki da suke wa Allah eh bankin Allah wanda yake da mawar mawar shi ina da wadata duk sanda aka samu wata falala ta fado sai ga a cikin falalan nan abin da za a yi dan bukatu da shi a zuba kuma wani abu da ake ejewa sai a zuba a cikin wani a zuba a wani account a aji shi wannan account din so da mai Allah zuba shi ake duk da zo ana zuba shi ana zuba shi ba so ake dan ya tofu ko dan ya karu ko ko dan ai amfani da shi ba a'a kawai ne wannan an bawa Allah ne amfanin sa shine idan wani ya taso da bukatarsa ya zo ya nemi bashi to shi ke nan a cikin wannan bankin Allah za a bashi a bashi duk da ke rashi za kawo a ainihin sai karshen shekara ta a yi ba wani jura ikon za a ce ba zan ba kuɗi na karshen shekara ta duk kan da ka zo ka ranta ko nawa kake so kuɗin nan ya kai a baka za a baka lokacin da kake so ka biya za a jirkinta maka zuwa wani lokacin sai za ka yi lokacin ya yi kalawa da shi dama ba a jari zai zuwa ba ba kullum zai hada ba kawai shi wannan banki a kawai Allah ta zai kuma koma wani ma izo shi ma ya ranta ka gani shi ma a bashi kan jira shi a mai shi sai ya ka wancan ya ranta wancan ya ranta wancan ya ranta shi ke nan in ma ba ku dawo da shi ba ba kun ta za'a ba dama na Allah ne ko eh ba alamu ba sai dai idan kuma kan dawo ne ba to kuma ka rasa ai amma yanzu an riga an baka kana shi a ajiye in kuma dawo ne ba ka samu gashi nan in za ka je haka sai ka zo ka ce ranta wani ma izo ya sa ranta san da karawa shi ka samu kuma gana da shi kuma shi kenan ka ranta akwai wani bawan Allah da aka yi a nan wani bawan Allah shiga mana wani bawan Allah da aka yi a wuce haka yake ina da irin wannan akawun ɗin duk san da ka zo nema a wutarsa ko yau ne ka faɗa ya ce ku ba ku a je a gaba ce ka wannan mun sallah za a ce ka zo to kana zuwa lokacin yana yi zai kirga wannan abin da kake so sai ya daga gefen jabar masa sai ya zara idan ka zo kuma gaisa ci zo wani ka dawo shi ina dawo sai ci nawa ne kudin da kake kace kana bukata sai ka zani ka kai na bawa nan gari in ka daga sai ka ɗebo wannan kudin in shi ku girga in ka kirga sun kai sun kai to suke da Allah ya Allah ya suke da kaje na to shi ke nan in ka dawo da shi shi ke nan sai a dauka sai a saka can in ka kuma dawowa ne ma shi ke nan sai a fara kirgawa a saka maka a wuri in ka zo dauka sai a shiga shi ne dauki da haka in zaka so gon ba za ka yi da ba ka dauka ka dawo ka dauka ka dawo da ma da Allah ne an ajiye ne dan wannan in kuma ka karba ba ka dawo da shi ba to ba za a ji ka ba ba kuma za a ce ina yi ka ba an kyale sai a kyale ka amma duran da ka dawo ne ma sai a cikin jini ka dawo da ka azara ka dawo in ka da azara in ka zama gaisa to ya aka yi wani ce to ya ka dawo ce eh ma da lalo ne ce ka zaɗi daga nan gudun ka dawo in ka ɗaga sai gaba kuma to ga babu ya aduwa ne mana babu su to su dawo wani eh su dawo wanda kun da kakan sa abu ke nan ba faɗa ba ba sai kuma eh kenan a cikin tsoro sai an na maka kusurar ka ai ku dawo ba inda sun dawo da zai kasa abu da ma anan gurin su eh in ka dawo da kudo suna gurin kuma ina da kudo shi ne su dawo ba sai kai hakuri dan sun dawo ko ka zo ka samu wannan gobe ba sai da irin alkhairin da Allah yake ba wa bawa wato da yayi kamar matsayin an ce kyauta wato a ka ba da kyauta ɗin ka ba da bashi ma ladin da kuke samu a wajen Allah ya fi ladin kyauta ne eh ya fi kyauta ne eh saboda ya yi bakin ciki wanda fata amomi ne ko baka mun ko da duniya da fata Allah ba'alin kuma shi ko da yayi bakin kiyama ka yayi wa mumini bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya sakamakon ka Allah ya yi maka bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar kiyama shi ne sa kai wanda yake ba da bashi kenan eh shi sa kuma kai ma din ne ka babba shi in dai ya ka karɓa da kyakkyawar zuciya ya zama cewa bukata ce ta taso na a karɓa ɗin aka karɓa to kai ma Allah yana cin taimaka maka inna Allah ma'addani Allah ina tare da mai bashi in wanda ake mai bashi to ina tare da Allah Allah zai taimake shi wajen biya wannan in dai ba dama ya karɓa yana cewa bara in burmawa ne bara in ci banza ko kuma ka karɓa da zuciya dama kai ba za ka biya ba shi ke nan wannan ka ɗauko kanka babban gaga da zai ke wajen Allah kuma haƙƙin ka ne kuma ka bashi a duniya ba za ka bashi a lafiya amma ka karɓa ta dukkan kyakkyawa da niyyar za ka mayar da zama ubangiji bai kore da za a mayar ɗin ba to kullum a cikin neman a cikin wato taimakon Allah kake eh Allah zai taimaka maka mutuƙar zuciyarka mai kyau ce na gajiya ne to Allah zai taimaka maka wajen biya ne shi sa sai da Jafar Sani dan Muhammad al-Bakir duk dare idan za a yi abincin gida sai ya aika shi a yi rance sai a ji a yi rance a zo a yi girki a dafa abinci a ci gari na wayewa kuma sai ya buɗe sarkarsa sai ya ƙirgo wani kudin sai ce aje abin aje aje a kai wani sai ce to kai ga dinga mai zai sa a dinga haka da kudin amma a dinga cin bashi sai ce ah sai ku zana ne ce Allah ina tare da mai bashi su mu ya ta mukana babu Allah sai mu kwana da Allah da kasa sai mu biya da garwar garwar mu kwana da sha mu kwana da Allah to ba kaskanci ba ne in an bukatu a karanta don ajiya ɗin kuma ajiya da karfe kyawa kamar yadda duk bayanan da ya zai duk aka idan mu'amala ce ta kasuwanci aka yi da hanyar ba shekeniya abu ya wanda yawa ne da sauransu to shi kenan allah ce a rubuta shi ba don komai ba saboda kiyaye haƙƙi saboda kuma idan an yi mu'amala kyakkyawa kada in zo ina cewa aini goma na rarra kai kana ishirin na rarra to ka zai zama cewa nan mu'amalar da ake so ba ta zama take da sauki ina ganin ka ka fitar da ni kai kana ganin na fitar da ni to kaga mu'amalar ta zama ainihin ba ta kyautata ba to saboda haka Allah ce a rubuta kuma wanda bai da kuma katin da alai wato shi ba shi nan ya zama wanda zai rubuta din ya yi zama ya yi rubutu tsakaninku da adalci kada ka a ce rubuta goma ka ƙara zero a gaba eh ka ce ɗari kenan eh ko kuma shi ce rubuta dubu ka cika- ka so ka zero a gaba a ce ɗari ake binsa to kai wannan ba kai adalci ba kar ka cuci wanda za a ba wa bashi kar ka cuci wanda zai ainihin wato zai ba da bashi ko ne kar ka cuci ka rubuta da adalci da Allah shi ne ke yi gaskiya a cikin rubutawa kar ka ƙara a cikin dukiyar kuma kar ka ƙara adalin yaushe zai biya wata biyu to kakar musu wata uku yaushe zai biya ainihin wato wata uku kakar musu wata wata biyu a zo a tarjima shi ba ya gashi wata biyu aka ce zai biya ina ce ainihin ba kuɗi na ce ba kuɗi na ce maka to ya haka dole ne a kula da haƙƙi na wanda za a ba bashi da haƙƙi na wanda zai ba da bashi to ya haka mai rubutun ya zama ya kula da wannan Allah ya ce wala ya aba katibu kada shi ne rubutun ya hannu min an yaki ba daga ya rubuta kama allama bulla kamar yadda ubangiji ya sanar da shi inda an kira shi an ce rubuta to ya rubuta irin yadda Allah ya sanar da shi rubutu domin rubutu da kake gani da karatu baiwa ce rubutu da karatu baiwa ce a da abu ne wanda yake nabili a cikin larabawa wanda za a samu ya iya rubutu da karatu sai yan kaɗan wani ma sai an je wata kabila ma an an gani shi to idan irin wani mu'amala ta zo Allah ya hore maka ka iya rubutu ka iya karatu to karka ce kuma ba za ka yi ba domin da ya fitar da haƙƙi ne da kuma samar da zaman lafiya tsakanin masu mu'amala guda biyu to saboda haka irin yadda Allah ya maka baiwa din nan Allah ya sanar da kai to Allah ya ce in an kiraye ka karka da yawa wato na na tsaya faɗa na taɓa ganin irin wannan baiwa wata rana akwai wani ƙauye da muka taɓa zuwa nan gwajin jambe da wani gari da wani wani kofa suna yin irin tafarnuwa ɗin haka to muka je muka kwana da safe muka fito da san tsafi dubu dubu wato irin shida ɗin nan rawar sai muka samu wasu manoma manya da sojin mutum sun kai goma an yi buhun tafarnuwa buhuna manya manya ga kuma a kura an kunna ta su to kuma ana son za a haɗa cikin yiwuwar da ji a zuba a cikin motar nan amma kuma kowa ina bukatar a rubuta mai ita a rubuta sunan masu ita ga ma ga hannunsu amma kuma ba wanda ya iya rubuta su da kawai jama'a ke to ina ga musu ya ce yawa ga yan birni nan ga yan birni nan kai kuma kuma nan ba to ni da zo ne karami a cikin mutanen ana zuwa kuma ga chap da chap ke mako sun ce nan ba za a yi sai ta ce a'a a nace wa za a rubuta sai nace da da boko ko da arabiya yawa akwai ajinta akwai ajinta boko ko arabiya na kan ma yi rubutu rana wannan da akwai ajin zuciya akwai jinjina mu eh suka ce ai da boko aje a gangaro ana gangaro akwai da kawai kyakke kyakke na kawai sai a tuni duk waɗannan mummunan nasu ake tugodiya ake tugodiya har da bi muka kule amma da ke da ke da ɗan da ke na na rubuta alhaji kalu ne ko alhaji bala amma da ke na to kaga wanda kuma a cikin su akwai wanda in ya tafi ne goya ne daga can gobe sai kawo da kano a guje amma ga shi ɗan rubutu da zai yi ga mota tana so mai na ƙonewa amma akan wani ila ba samu wani ila da tafiyar haɗuwar ba zai abin da zai haɗu ba mu'amala ba ta haɗu ba da zai aka a ce rubutu da karatu bai wace ta Allah to kin sai da aka ce za a yi wata mu'amala a matsayin ka musamman ma yanzu a harkar boko ko harkar lissafi wani ka iya zo ka lissafa mana ko zo ka cike mana rasit ɗin nan ko zo ka sa mana hannu ko da shauransu ko turanci ne ko zo fasara ne ake nufi eh rubuta mana turanci ne imana turanci kai bai bace tunda turanci kuwa ne ya shi kai boko kuwa ne ya boko to kar a kira ka inji Allah a ce kai ya zama cewa ba kai ba in ba kai ba to wannan ni'ima da Allah ya maka wato gode wa Allah ba ina cikin abin da Allah ya maka ni'ima ka ce miki bayan Allah da duk wata baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka shi na laga cewa fa da duk ya rubuta in dai an kira shi an ce rubuta to ya rubuta Allah ya ce wal millazi alayhi alhaq wanda haƙin yake kansa wanda ake bi bashin kenan to ya bada shikka domin shi ne wanda zai washe da din nan sai ka ce ka rubuta ni alhaji wani na ranci kudin alhaji wani naira dubu kaza ranar kaza zan biya shi ranar kaza to kaga ai hukun ina tsaye a duka fara idan yi kusa ya fitar da a bashi idan yi kusa ya fitar da shi to ni ne ran ka bani rancen dubu talatin za ka bani amma ka ce dubu talatin da biyar kaga nan kuskure ya yi kai to amma wata kira kajin gyara ƙarshe a rasa malar cin talatin ɗin sai ga kuma masu kuma ƙarshe an rubuta kuma ba za a ce ai ba talatin bane ai ba talatin da biyar bane ai talatin ne to shi ta aka ce kai wanda ake bi ba shi kai za ka ba shi ni na ga faɗa faɗa maka ya rubuta ka ce ni alhaji wani na ranci kuɗin wani naira dubu kaza ranar kaza kuma zan biya shi lokaci kaza to shi wanda ake yi wanda aka ba wa bashi shi zai bada shika ina eh eh wace kuma rizqi Allah rabbuka yi tsoron Allah ubangijin sa a wajen ba da shika kada ka kuma ka rage masa eh ba san cewa ba ji yake ba ko da turanci ake faɗa shi ba turanci yake ji ba eh mai wani faɗa da din dubu ɗari ka ce dubu hamsin shi ne yana gida kai da zama ne ake cewa ba inda ana ana mutum da turanci misali yawa to karka zama ka tsoron Allah wajen ba da shirkin nan ka ba da ita daidai da daidai wala ya ba ka tun shi kada ka tsoro komai a ciki eh kada ka tsoro komai a ciki wannan da ina da cikin mu'amala wanda tun a lokacin jahiliya akwai mu'amala ta dai mu'amala ta bashi mu'amala ta bashi kamar da muka faɗa shi ana yin ta ne dan Allah dan kuma taimako yawa kuma kamar da muka faɗa yana da falala a wani lokacin ma yana kuma ma kyauta din to amma dole a kiyaye abin da ake kira fitili sharif wato a kiyaye abin da yake doka ce ko ka'ida ce na shari'a a cikin bashi kada a sami wato abin da za a ce ziyada a bashi a bayan da bashi nan don ka sami wani ƙari da za a ƙara maka kan bashin nan wanda shi ne muke wanda ake kira riba ko wani interest don Allah ake ba da shi don ka ce mutu wani ɗanwana ka lokacin ya yi kawo maka abin nan ne ka amma idan ya zama cewa za ka ba da goma a dawo maka da sha biyar to wannan riba ce kuma haramun ne ba kuma ma'amala ce wanda shari'a ce yadda yadda ba kuma abin Allah ce da Allah ya halatta ka ba kuma kaga babu wani ce ko a ciki zai ce kuma kanka wanda ka ba wa ɗin nan ai ba ka ce mutu shi ba to wannan ainihin haramun ne haramun ne ko kuma abin da ake cewa ba'a wata ajjal ba'a wata ajjal kana bin mutum bashi lokacin bashin bai yi ba sai wata uku zai biya ka ka zo ka ce to wane yaushe ne za ka biya ni bashin nan nawa sai ai shawara wata biyu yanzu to ce to ka gani yanzu ba ni nawa yake bi na nawa nake bin ka sai ai dubu ɗari biyu ne su ba ni dubu ɗari ne yanzu na bin maka maimakon a jira sai wata biyu ka ba ni dubu ɗari ni a wannan watan ba ni dubu ɗari na bar maka to haramun ne shi eh ba a wata ajiyar ke ba ai bai bar maka wancan ɗarin ba sai dalilin yanzu ina buƙatar wannan lokacin domin in an ce sai ka sai a wancan ajalin shi kuma baya ta ajiya da nan ya kare maka da ajalin ne wato wato ka sare maka da wancan kuɗin ne domin me dan ka sare yadda wancan sare maka sare maka da wancan ajalin da zaka biya shi a kuma to shine matsalar da ake cewa ba auta ajjab to haramun ne shi ba za a yi ba ko kuma alƙalƙalƙu ya jurul manfa'a kamar misalin mutumin da zai bayar da wato ka ce kana buƙatar baka shinkafa yanzu kake buƙata sai da wata ramadan ya zo za a ci iyali da sauransu amma bayan sallah za ka biya ni shinkafa ta misali in ma kai manomi ne in ma waye to sai zama ina da wata shinkafa kwamfutar tsiya irin wannan da ake cewa a fafata ne eh wannan mara kyau a fafata to dama ni ma ba ba ba da kanta to sai na ga to bara in ba ka ita saboda idan yanzu bayan sallah ta zo kai za ka kawo mun kyakkyawa ne ba fafata za ka kawo ba a shi lafiya za ka kawo to sai na baka ita wannan din dan ka ba ni wacce to shi ne kaga karzo ne da zulman fa'a domin ne na amfana da mai kyau a lokacin da bayi da mara kyau ko da kuma ka kari ba ko da kwano goma na baka ka bani kwano goma to wannan haramun ne sai dai idan ba shar'i muka ba ni dai ga irin afafatin da baka amma da kashi biya na sai ka biya ni da mai kyau to wannan hutun da ita ba ta ce eh kyakkyawan biyan bashi kamar mutumin da ya rasu inda kan da zai biya ya godiya ya godiya ita gudu wani ya loto karas ko ije shi ga wannan abawa yara ai ba sha kai kawo maka ba ba kuma ne maka ba kuma sharadin gani to wannan shi wannan mutum da ana kira sa kusur da ba kyakkyawan biyan bashi da duk wani yana cikin yin ko irin abubuwa waɗanda lallai ake kula da su a yayin wato ba da bashi ko kuma yayin karɓar bashi idan ba a kiyaye waɗannan ba to shi ba ko sai a fada cikin haramci ne sai a fada cikin haramci Allah ya yi amin sai Allah ya wani wani cikin Allah rabbu yi tsoron Allah eh ubangijin sa ba za ka sun sha'an sai shi komai daga kudin wanda ya ranta ko kuma daga abin da aka ranta wa wannan din kada ya zama cewa ya kara ma wannan ko kai cewa wannan din Allah ya bayyana da nabi alaihi alhaqu safiha idan wanda haƙin yake kansa wanda ake aka ba bashi kenan ai shi ake bi in ya zama wato ainihin wawa ne zuwa albazzari ne da ya tafi a cikin kuɗi ba aure iban ko koran rauna ne ba zai iya ba da shirkin ba saboda yaro ne ko kuma ya tsufa ya tsufa ya ma sosai sosai ba sosai zai iya ba da shirkin ba to ba aula ta iya an yi yin kuwa ko kuma shi ba zai iya ba da shirkin da aka ce shi wani wani nin da zai ayi haka ba zai iya ba da shirkin ba saboda kurmantaka ko kuma jahilci bai san lugar ba bai zai iya turancin ba da ake so a yi ko larabcin ba zai iya ba to falmin da falmin wali ya kuɗi al'adun sai waliyinsa shi sai tsaya a matsayinsa shi ba da shidda ka ce wani ni wani a matsayin wani kina ka faɗi sunan wanda aka ba shi na karɓi rancen kuɗin wani naira dubu kaza ranar kaza zan biya shi ran kaza ga watan kaza to sai ya zama waliyinsa sai ya tsaya in ya zama yaro ne ko tsoho ne ko kuma kurma ne ko kuma wanda ba zai iya ba ne saboda ina da rauni ko kuma wanda ba zai iya yaren da ake so a bada shi da shi ba ne to sai a sa wani wanda yake amintacce a matsayin waliyinsa sai ba da a ainihin shirka kenan amma shi ma Allah yake yi bil adali da adalci duk abin da za a yi harka ta mu'amala duk inda aka ce ka rubuta ko ka faɗa ka tsaya kai adalci kai gaskiya kada wani ibaka kuɗi ce kara ko rage eh kamar irin abin da ake ma mafi yawa a cikin kamfanoni kan kayan da zaka shiga da su zaka ba kamfani ko ko rance ne za a biya ka kafin kudin ka su biyo ko waye sai ga mai rubuta rasitin sai ga kuma wannan show ne sai a ce a shigar da shi ko a ƙara kudin ko a nan ai wani sai a yi ta wasu abubuwa to duk wanda aka ajiye akan wannan to amana shi aka bashi amana shi sai haka ya zama ya bayar da ya rubutu da adalci abin da aka yi zama shi aka rubuta eh yanda aka sai kayan nan shi aka rubuta yanda kudin kayan ga kama haka aka rubuta yanda aka shi da kayan abin da ake rubutun kamfani din ma kamfani ne haka aka rubuta kar a cuci wani kar a kara wani kar kuma a rage wani shi ne yake da adalci shi ma da adalci Allah ya ce wa tashidu shahidai ne na rijal kuma ku shaidar da shaidu guda biyu akan bashi guda biyu daga cikin mazaje in za a yi a rubuta kuma in samu a samu wasu mutum biyu idan suna gudu domin kuna za a yi kare takardar su wani za su ce aidan mu aka yi har ma rubuta takarda in an zata takardar za su ce eh wani takardar ce aka rubuta a gaban mu kuma da mu aka yi to wannan zai dada amintar da wannan haƙƙi da aka karɓa eh zai amintar masa da haƙƙinsa to shine Allah ya ce a sanya mazaje guda biyu baligai kuma musulmi kuma su zama ƴaƴa Allah ke faɗin lamme kuna rajulai idan su waɗannan shaidun ba su zamo mazaje guda biyu ba idan ba a samu mana ba a samu mazaje guda biyu ba kana ce kan mana ke idan ba a samu mazaje guda biyu ba to farajul a samu namiji ɗaya ko mara akani da mata guda biyu in ga namiji ɗaya to kuma sai a samu mata guda biyu za a samu mata duka ba amma an samu namiji ɗaya to sai a samu mata guda biyu mimman targonin yau shi haɗari daga waɗanda kuka yi da su da rikin shaidun a samun maza namiji ɗaya wanda an yadda da shi ya zama shaidan a samun mata guda biyu waɗanda su ma aka yadda su daga cikin masu shaida ɗin zo su ba da shaida ga ainihin wannan bashi eh kuma ya tabbatar da cewa an su zama adalai to abin da yasa Allah yake sai an samu mata biyu saboda an tadilla idaku saboda idan ɗaya su ta manta shaidar yadda aka yi saboda su mata na kisa su akan wajini masu taurayen hankali ne masu taurayen addini ne to saboda idan ɗaya ta manta to ba su da kira in gafi ba sai ɗaya su tunatar shi wanda ba kira shi aka yi ba kira tuna aka yi haka aka yi haka aka yi haka to kaga saboda domin idan da za ka masu taurayen shida ai kaga haƙƙi ba zai ba zai ba zai ba zai to su da su hankalin su rabi ne kuma ka haɗa da wannan da wannan sai zama hankalin namiji ɗaya kenan saboda haka in ɗaya ta manta sai dai da suna take ta shi ne kimar da Allah ya ce a sanya matan guda biyu a wani abu shi da Allah ya ce kada shaidu su ƙi idan ba dubu idan an kiraye su kada kuma ka ɗauki shaida sai ranar ba da shaida ka ce ni ba ruwan to ya kaga ka mutunar da haƙƙi zuwa ga halaka ke kai muka dogara da kai da kai aka yi wannan shaidar kuma ka ce ba ruwanka ba da mantawa akwai wani lokaci muna yara aka zo aka wani ciniki wato irin na ɓangaren gida ne haka eh a ce wani ɓangare an siyo da wani to sai aka zo za a biya kuɗin sai aka tattara wato mutane za a yi rubutu to akwai wani kakanmu ya ce wani yaran da a zo da su eh da a zo da su muna ƙanana ba na mantawa aka zo da mu aka zauna muna dai gani aka rubuta aka ce kaza kaza mun dai gane mutum ne ake yake wallahi malam wato a kwanakin baya sai ga rigimar wannan cikin ta taso duk ciki ina jin dalilin wani yaya daga muka ɗaya ne wani muka ce wani kasan wannan a lokacin da aka yi duk ga manya duk da duk daga kalmi ne kakanninmu ne aka yi mun kun san an yi wannan cikin kuma da har yanzu kuma ina ganin lokacin da aka zauna aka wannan ina ganin lokacin ba eh ina ganin wannan lokacin yi ma sai da ba da shekara akan caye tabbas an yi haka ko da mu aka yi yadda aka yabo magana mai tsari tsari ta ta kuma shekara ba a rayu da ko ta kusa a rayu da a lokacin kwarai kuwa eh rakin kiyaye ko ya yana ni ma ba da shi ma ya kiyaye to ba shi da kuma caye kan faɗi mun da aka yi abin da hatta abin da ka faɗa wallahi ba kiyaye to kaga amfanin wannan din kenan amfanin shi da tunda kika ga ma duk ila nan ba za a gani tunda wani an yi ya riga ya yi an yi waye sai ga nan sai da ko takarda sai da ce ba na mantawa mun ci da fallan yin sai ma aka dauka aka rubuta kawai kuma da biyo aka zo na aka rubuta eh aka aka zo na aka rubuta wanda irin ta kuma ina ganin sa a yanzu dan da ba yake rubuta ba to ka gani duk da aka ce shine ka ga cimma shari'a kenan duk abin da shari'a ta ce ayi to ayi shine zaman lafiya eh shine asalin sai aka shi in an ce kawo ta da ila ba zai kawo ba an ce waye to amma an yi an yi ɗaya kwarai da gaske ana ta jita jita da waye da to akwai waɗanda aka yi hakan da su za su iya faɗin cewa ya ba ke ya ce ai shi muna gurin mu ba da mu aka yi a gurin to sai haka wannan kaga ai kuma shari'a kenan da Allah shi sa kar a rena abu duk abin shi da ta ce ai kada ce yayi wannan Allah ba gurin wannan ba ai to kai ba zai ma mutu ai an ai an riga an sani ai an yadda to ai tafiyar shekarun rayuwar tafiya take tafiya take suna tafiya zai bi kuma an an wayi gari din wanda ya san wannan abin da ake yi eh babu wanda ya san wannan abin da ake ko a kwanakin baya wato wata matsala ta taso akwai wani dan uwa wanda malami ne magare ni ya kai shekara 75 shi ma irin wannan matsala ta gidan ta taso sai wani dan autan su ya baki wata magana wanda mai ta ya masa wanda kuma dukkanin su su ba su ba iya a matsalar ta wannan abin da take duk ba sani ba to yaya za a yi da ƙyar aka samu shi ma wani a cikin unguwa wanda shi ma ya san wannan magana da ke sannan aka ba su wani tsara da aka aka wata dole eh aka tabbatar da haƙƙin to sai aka tafi irin wannan yana da cikin baiwa ta rubutu amfanin yin rubutu ne kenan to shi sa Allah ya ce kada kun kuma an ce ku zo ku ba da shi da ku ce an ba za mu bayar ba akan a ji haushin mu kar a yi abin nan a ba wani abu a haƙƙi ne kuma Allah ya yi shi a yi in dai abu ne na gaskiya ne to kai faɗe shi ka ba da gaskiya ka faɗe shi da adalci eh kar ka bari haƙƙin wani ita waya kar ka bari kuma a zalunci wani zalunci yana yana cewa ai mu shuhada mun ta shahada ka bala alaikum shi kuma yace sharu shuhada mun ta shahada ka bala alaikum shi mafi alkhairin shaida shine wanda zai ba da shaida gaban ɗan shaida sai kuma wani abin shi mafi sharrin shaida shi ne wanda zai ba da shaida gabanin a nemi shaida wannan shi zama mutum da hadisi ke ya za a ce mafi alkhairin shaida wanda zai ba da shaida gabanin a nemi shaida kuma a ce mafi sharrin shaida wanda zai ba da shaida gabanin a nemi shaida to aka ce wancan hadisi da aka ce mafi alkhairin shaida wanda zai ba da shaida gabanin a nemi shaidarsa shi ne mutumin da ya san haƙƙi ya san yadda al'amari yake husuma ta tashi za a sare da haƙƙin mai haƙƙi za a danne masa haƙƙinsa alhali shi kuma yadda ya san yadda abu yake shi shaida ne amma kuma mai wanda za a yaushe da shi ya san da shi ba balla tana ma in nemo shi ko ya kawo shi sai ya bayyana kansa ya ce ai ni shaida ne ga wani na san yadda al'amari yake to kaga ba a yaushe da sa ba ya zo ya kuma da shaida to shine har shi kuɗi tunda ba san da shi bane bal za a kira shi kuma ga haƙƙi zai karaya to wannan kai shuhudi ne amma wanda yake sharu shuhudi ce wanda an san da shi inda za a zo husuma ta so za a ce waye shaidu za a kawo shi sai ga to ai ba za su tsalle saboda alaji za a yi wa shaida kada kira kuma da ibrahim suwa ne an gama wata kila akwai wani sallama za su duba ya kuma kuma babu komai dai ai kudin da kabbar biya ai kuma kamar zai fada ne ko ba babu komai a kan ba to sai in tsalle in je in ce maga ai al'aibu da shaida ni kan je shaida ni kan ba shaida wani ya zama shan shi kudi shi ne shan shi kudi mafi shanin shaida kira tun da an riga an sanya shi za a kira shi amma in kusa kanka ya ce ya ba da shaida zai da haka ba da shaida ne da adalci shine babban abin da ake nema shi ne wala ya bashi da ya zama shi da ya bashi da ya zama wala ya samu Allah ji baku kosa an duk tubulu da ku rubuta abin da yake kan naku na haƙi saboda yawan haƙoƙin kada ku kosa da jiran kana abin da za a rubuta kankanin abu ne auka jiran ko ma babban ko mai kankan abu a tsaya a rubuta kada kosa eh duk yadda mu'amala take ko mai kankan ta a tsaya a yi rubuta a ai wannan wannan ai ba ba komai bane a tsaya a rubuta shi ne a rubuta shi ƙarƙani ne ko babba ne ila ajalin ila a rubuta shi ila ajalihi zuwa ga lokacin da aka sa wata ɗaya wata biyu wata uku shekarun shekara to a rubuta shi zuwa ga ajalin nasa zaliku Allah ya ce wacce nan ku ai wato a cikin wannan mutum a kasar idalla shi ne mafi adalci a wajen Allah mafi adalci a wajen Allah domin ya ka ɗauko rubutu ko wajen daɗe wasa in ji an rubuta shi da adalci da daidai shi ba da cin da abin da aka yi illan shi za a gani kuma haka za a yi to don haka ashe rubutun shi ne mafi ɗarewa ga wato ga ga ga ga ga ga adalci ne domin kamar irin wannan in dai shaida ne ana iya samun rubuci a shaida da babu kowa ne a gaba kowa ma wanda ya shaida to amma duka da ta wajen zai ga cewa ana ma magana sai ga sun bincike ta cikin kayan kansu ya ce kaga shi ga inda matsalar take lokacin da nake a supervisor na makarantu a musul akwai wata makaranta wato aka samu a nan take sharaɗa sai aka sami wato rikici a kai cewa wasu suna ganin wato asalin mai makarantar ya ba wa wani mutum ne to kuma daga baya an sami irin community sun shiga ciki suna taimakon makaranta har wani ya yi ƙarƙarin gini shi kuma sai ya zo shi wanda baya sai ida abu shi ma da wani nasu ce shi wancan gashi an zama wanda ya gina kuma ajibi ne waye ya samar da gurin ma wani ne daban ya gina iba wani malami a unguwar da yake ina karfi da yara a zaune haka shi kuma yana nan gani suna buƙasuwa suna buƙasuwa shi kenan wannan bawan Allah ya zo ya buƙasa ta shi kuma ya kewaye ta ya ƙara azuzuwa to da aka yi rashin sa'a wata rana an yi sauka sai gwamnan wannan lokacin sai ya zo sai ya ba da miliyan shida sai sai musu ra'a wannan to kuma shi kenan sai ta barke eh kowa wanda yana makarantar ce wanda makarantar ce wanda aka rasa ta inda za a yi to sai aka tura mu da muka je mai hira da wannan mu ji labarin ya kaza ya kaza wallahi wala a cikin tsohon ofisin muna dubawa wallahi sun ka san to wani shakadu wasu littafi ya ga ko duk abin da ake nema wallahi sai ya ga sama har san da aka buɗe makarantar da sanda naira ko goma sha biyar ko sha uku ake biyan da shi malamin da waɗanda suka fara malamin ya gwanci a makarantar da waye da waye ana gani kawai muka daɗe su kansu ne da suka shiga da makarantar da yake da zamu shi ma da ita ba shi a wannan da muka daɗe kuma kai kai wa iya da abin da da shi aka warware dukkan matsalar da shi mutumin har ya tsofa ma wanda ake ba ma ya gani sosai sai ya kansa da yanzu ake ta abin da gashi ba wani gata ba waye amma aka ca za a danne shi sai ga dukkan cikin ta fito a cikin rubutu da ko fa da shi kafin da ba irin har gobe da ne amma sai jin ma irin kulli suka mutu wala jin ja a cikin ga samu to kaga wannan amfanin rubutu kenan duk abin da zai faɗa ba za a yi da mutum duk abin da zai faɗa ba za a yi da ba to amma ga abin da ya zama ya ji eh littafi ko wani littafi da rubutan sa to wannan dai abin kaga ne addinin Allah kenan shi da Allah ce kan kan abu ba kan abin shi a rubuta shi shi ne kuma akwai shahada ba eh shi ne yake taimako da kaida ita shaida kai wa'adna kuma shi ne yake kusanci ila Allah ta tabu zuwa ga ba za ku kusanci ba yanzu an tamu da aka dauko aka ranta wani ce ba haka ba mu muka rubuta eh kuma yanzu aka rubuta sai ka gashi sai ka ga ba wani nan can kokonto kai da kake da auka ba abin ga inda abin yake ga littafi kaza ka samu lokaci kaza gashi gashi gashi gashi gashi ga inda ka faro ga inda ka tsaya to haka aka yi illa an tafi da tijarun hajjira Allah ya sai idan ya zama cinikayya ce da za a yi ta ta yanzu don ciniki ne za a yi wannan tijarun habai na kum wanda kuke kewaye ta tsakaninku zan siya zan baka a aje kan kirawo kazi to wannan babu laifi eh wannan babu laifi wannan ta alaikum jirahun Allah ta tuha wannan ko da ba a rubuta ba to babu laifi wal murad biha abin da yake anan shine wato ayi al mutujir fiha ana nufin abin da ake kaso shi a ciki dan abin yana karba wannan qur'ani na karba guda ɗaya to bara bara ne ka ba su kudin to ko da ba a tsaya a rubuta ba tunda abu ne karami kuma yanzu nan jirun habe da ku dama ina karba in je ila ni ma awon ijiya nake yi in kai in kawo maka da waye to nan ba laifi bane in ba ba a rubuta kun ba shine Allah yake cewa a tura jirun habe da ku bare ka rubuta ran Allah subhanahu wa wa shi Allah yake ku shekar da za ta baya aki in za ku shekai kai ne ya alaihi akan sa fa innahu domin haka shine alfa'u mafi ijewa da yake zafi ga sabani وهذا wannan ma kawai da abin da ba da abu da dare duk umarni ya fa zaman dubarci ba ta kai wani yi ba amma ne mutubi ne kuma shine zaman lafiya eh amuri ne na mandubanci wala yubara katibin wala shahidi Allah yake kada shine rubuci kada ki ta eh kada ki ta da ma'auci haƙi kada ku ki ta da wanda haƙi ke kansa wala shahidin haka nan shi ma shaidar da Allah ce wasu shi shi ne hin rijalin ko to kada shi ma mai shaidar kada ya cutar da ma'abocin haƙi kada ya cutar da kuma wanda haƙin yake kansa shi ma duk kowa ya shayi wai da ba'alu idan kuka aikata malu hism annu abin da aka hane ku gabanin gabanin sa dinnan an ce karka cutar da mai haƙi ka cutar da wanda haƙi ke kansa to sai ka cutar da mai haƙi ko ka cutar da wanda haƙi ke kansa fa inna hu tusukun Allah ya hakika wannan fasici ne wato fita ne wurin da'a lahikun wanda ya zo kai fa eh kuma zaka yi da Allah zaka yi da Allah wata kulla yi tsoron Allah fi amri a cikin duk abin da Allah ya umarni da shi yadda yake ayi haka wani hayyi ku tsoron Allah a cikin halin sa in yake a bari to a bari wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da kuma salihan umuri duk da gyare-gyare al'amuran duk abin da in an yi zaman lafiya ne to abin shi Allah ya koya musu kyala gidan da ku eh saboda haka wallahu Allah kuwa alimun Allah masani ne fi kulli shay'in da dukkanin komai wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fadhanum maqbuda na'am فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Allah ce wa in kuntum ala safarin idan ko kun kasance a bisa tafiya mana kuna halin tafiya ne wata gayan ki ta kai ba shashe ne ya tsakanin ku walam ki duka ci ba sai dan ku samu wanda zai rubutu ba domin da mafi yawa a halin tafiya rashin mai rubutu in dai ba dama wani ya iya shi ku ba tunda ba a zaune ake ba a zaune ake a gida ba sai zama ba a sami wanda zai zai zai rubutun nan ba to ya za a yi farihanun makabuba ko farunin makabuba Allah ya sai a ba da jingina wata ke abakar ba sai a ba da jingina domin jingina suna tsayawa a matsayin wato amintar da haƙƙi ne domin abinda aka sani a halin tafiya an san cewa da yawa akwai rashin samun mai rubutu a halin tafiya sannan kuma za a iya mantawa nawa da baka nawa ka karba za ka iya mantawa ko ni ma zan iya mantawa sannan kuma akwai bijira da mutuwa ta yi mutum da halin da ake ba zo da a isa gida ba za a iya yin hadari idan wani da ya kai ba ko wanda ake bi haƙi ko wanda ake ko wanda ake haƙi to ya za a yi Allah ya ce a fara da mu ka duba jigila wani ke abar wato ainihin wato abakar ba to ita ce abin da za a bayar a sannan domin ki zama an amintar da haƙƙi da ita eh an amintar da haƙƙi da ita domin idan aka ga abunka a hannun mutum to an san akwai dalilin da yake hannun nasa musamman idan akwai bashashen ya tsakanin to ka gani idan na san cewa ka karɓi dubu ɗari na to dan in fitar da wannan haƙƙin nawa ya zama ya dawo akan lokaci ya zama kuma na tabbatar da wani haƙƙin nawa to shi ne fiye karfi wani abin jingirarka ita kuma jingira tana tsayawa matsayin abin da aka karɓa na bashi domin jingira ba ta yin jiri da bashi sai karfi abin da aka bayar na bashi domin ne ko da an samu karyewar kasuwa ko mai kowa ne da za a yi wannan abin a sa misali inda za a ce da shi ai haƙƙi na zai fitowa ko ba ka ba yawa yanzu misali a mutum ya zo ya kalli wato naira dubu ɗari ko a gurinka sai ya ɗauko babur ko rifar ta tafiye bayan ko kaga ai an mutu da haƙi ko gari banza ko azari ya kace rifar da adu ya ta da wuri ko eh inda ko ba ko daga da bane ko da yi ai ta da wuri to kuma ka san dai tun da ibaka abun da yake hayya zuwan nan to ai ka aminta cewa haƙin ka zai da zai da saboda haka la ga da rahama ita jigina ba ta kulluwa jinin zalunci eh ba za a ce in kuma na karba to a ce wani babar inda nawa ne a ce dubu ɗari biyu ne to na ba shi dubu ɗari sai na wai karba hamsin sai na yi kuma karba hamsin shi ke nan Allah shi ke nan Allah bani babar shi ke nan mun zuba gani a ce ayin kawai shi ke nan wani ai babar kawai almana ba a'a alaihi gurmuhu ko alaihi gurmuhu duk san da izin kawo wani kuɗin sai a kuma shi kanta a bashi eh duk san da ya kawo ba za a ce wani jikin da ta kulli ba sai a ɗauka a bashi in kuma aka samu tarazuki aka samu jayayya to faran shahidu jingina ita ce shaidar da bayan jingina ita ce shaidar sai na zo na ce aka ce nawa kake gunsa sai ka ce dubu ɗari kake gun ya ce a ainihin wani ɗaya ke yawon nera dubu biyu ba ne sai aka ce da jingina aka ce akwai jingina me jinginar aka ce babu ai ba wanda zai karfi dubu biyu ba da babu cikin eh kaga ashe ya tabbata kenan dubu ɗari aka bani an gane ko amma misali da zai ce dubu ɗari ai ya bani na ce a'a dubu biyu ya bani sai aka ce mene ne jigilar kawai na ce ai wancan gila ne kulalai wato irin mai horon nan shi shi na bashi wani jarbin shi ne lijirar kai dubu biyu ka dubu biyu kamar dubu biyu ka ibata ba shi dubu biyu ba yadda za a yi ka ba da dubu ɗari a ɗauki shari'i a baka a baka shi bingira eh kaga ashe bingira ta yi shaida ta ne gabatin da ake bingira to kaga shi za ka ce ita amfanin bingira kenan kuma a ganin wannan jigila a gurinsa ya tabbatar da cewa lalle tana nuna tana tana nuna haƙƙi ce ganin wannan jigila ta a gurinsa ka tabbatar da wannan mutum abin nan to daga idan ma da zai kasa biya to kaga idan alƙali ne zai iya sai da jigila a biyar kuɗin ka abin ya rabu a ba shi abin sa to shi ya masa jini ya ma fitar da haƙƙi kenan to kaga to shine hikimar wato babu jigila kenan shi ma babu ne da kansa a babu jigila Allah ya ce fa ina annabi babu ba'dan idan shafin ku ya amince wa shashi addadin shi ne ba shi amince wa albatin wani mutum ba shi alhaki a kan hakinsa wani mai tafi hukunci a haɓawa ne da malam ka kayan kai har sai an yi mutum gina an ga karɓar kuɗi a yi bar kayan kama ba sai ka kawo wata jinjina ba to kaga shashi ya amince wa shashi to in an samu wannan da ajin da sun fi da amana su wannan da aka amince maka to ya rawa malam kasa to ya bayar da amanar kasa wanda aka amince wa to ya bayar da amanar kasa shi ne wanda ake bi ba shi tun an amince ba karɓi jigira ta ba idan ƙoƙari biya kuɗi mutane akan akan lokaci ko da fikin lahar in tsoron Allah kan ce ko ba a bani ba ko kan ce ba haka aka bani ba in rage kuɗin ko ma in musu kuɗin baki ɗaya wala tattumu shahada Allah ya ƙara faɗa kan ku ɓoye shaida za mu yi tudu ka mace in dai an kira ka shaida to kar ka ɓoye kar ka yi wa mai ka tuma duk wanda ya ɓoye shaida fa innahu asimun qalbi hakika shi mai safan Allah zuciyarsa sai aka raba zuwa ga zuciya domin zuciya ce dukan mutum alkaji irin wannan kariya kai ko musani kai ko bashi kai ko kan bashi to kaga zuciya ta zama mai safan Allah kenan eh a ce ka koye gaskiya ka koye shi da to ka saba Allah wallahu alimun Allah masani ne bima ta amalu na da duk abin da kuke aikatawa lillahi
Alhamdulillah, nak tak ada sih, nak tak ada. Mana yang mungkin sebab ada jengkir ada macam mana? sai kuma wani ubiri ta wata ya kauye sai je armashi ne ya kauye ta wa a yi da za a ta a shi ne na aina karɓa da faɗalar rahanu ba ke jini mai faɗalar rahanu ko ba ke jini ai shi inda aka ce an baka jingina to jingina ba ta komawa wani wanda ya baka jingina ta kowace hanya kuwa ko ta abu ko kuma kai ka ɗauka ka ce kun bu aljihu wanda zan tafiya ne to wannan babu ɗin daga bani kan bashi yara a gida su dinga abin nan kun bu aljihu in ya dawo na karɓa ina karɓa faɗalar rahanu ba ke jini kake da eh kawai jingira ta bashi kawai bashi ne da rage yanzu bashin ka ya zama bashi yau ne ba jingira eh sai aka ko da aro ne kuwa ya zo ya ce da Allah ba ni je kaso kuri ya baka babur ina karba ni koro ya tafi ba da ran gobe ke kai kike da sun ba jingira ta bashi bashi da wasu ba da Allah ba ka samu kamar mutum wanda zai karba eh lalle ba zai rubuta da kansa ba sai wani ne zai rubuta da kansa wanda zai karba Eh, A'a, eh abin ma abin da ake nema shi ne an ce a sa shaida na ai kaga idan shi din ma zai rubuta din ai zai iya rubuta abin da ba daidai ba abin da ake bukatar don wani yayi a ga hannun wani ne eh a ga hannun wani ne yanzu ko idan rubuta ce kawai shi ke nan an bi ni kaza ka wani ake idan ko iyali da zai gani a cikin document ina ne da waye amma kai za su ma shaida a gurbin mutane ko wajen tsakani da waye to kaga aka ce ga wani ne kuma ni da kai na ba da shaida a gaba na aka tona suka jakin na sa hannu shi ma wanda ya bada abin da ya sa hannu kaga ai ya ji saliba ɗin eh amma zo in kai ka rubuta ina ya to ai ba daidai ka rubuta ba ni ina da awance shi da rubuta a nan ka ce rubu goma ke ruka nace ɗari nake rubuta eh ya aka ci shi ya rubuta ba eh shi ya rubuta ka ni ba lura ba na ɗauka biro uku yayi eh a nan gurin a ce daga nan sai ja layi kawai kaga daga ga ai zo kuke garin da mugo yawa amma da ake wanda zai rubuta ya zama adali ne an yadda da shi aka ba shi ya rubuta kuma kai ka faɗa da bakinka ai ana ji in ka faɗa ka ce dubu goma alhali na ɗari na ce a ko ai ba bari a rubuta a gaba ai ina ji faɗa kake ina ji shi ma kuma mai rubutun tun daga shi mai haƙƙi ya musu cewa ba haka bane sai a tsaya ba zai rubuta sai a tsaya kuma goma ne ko ɗari ko sai ka gwanda aka yi ittifaqi a kansa da shi au ai ban kirga bane dan ka ni dan ko ne da babu shi kai ga jalla bashi to ai baka ne wani na san dai ne wani ko sai dai faka ji dubu ɗari ne to ai kai wannan jalla biyu na baka ai wannan dubu ɗari ya ta ne wani gidan ne wani to ai shi ke yanzu na yadda ya yi aka yi samun dubu ɗari sai a rubuta to shi ne mutuwar da Allah ya ce ai a sa rubun wani ya zama ya rubuta duk ba dan a kudin da ake na'am ne mm eh eh yau in kai ka dawo da shi kuma zo shi kake ka ba shi dan kai ma ka soke wa kanka in dai ba abinci bane in kuɗi ne ya halitta amma abinci ne ba zai halitta eh amma in kuɗi ne yace wane yau dama dai na ɗiba dai kasancewar kai ne lokaci yayi ba a samu ba ka ga shi da Allah wannan abin da aka sanar da kai ga shi Allah ya kawo gashi na gode shi ne gaba amma shi ne zai ce maka yana so ka bashi a yanzu maimakon wancan lokacin da za ka bashi to yanzu ya rage maka ka bashi ka za a yanzu to haramun ne. shi ne za'awar ta ajiyar ne wannan ba za a yanzu ba haramun ne za a
wata wuri guda biyu ko ne rana ga ma'aikan ba a kuma a kan tafiya na akwai wata yan mata wata yanzu ma aiko Allah ya maka nan ko addu'a Allah ya bayyana ka Allah ya bayyana ka da abin ya tsaye kuma kuma ba da na ji ba da zini da kuma kan yi ma kuma ala da ba shi mun fara shi na addu'a Allah ya Allah ya kana ta gaba ta amin amma da ba kuma cewa ai da ba shi wannan masu mai da wata mala shara lafiya Allah ya kare lafiya Allah ya kare lafiya mutum ne ita a rikatun waya ita a rikatun waya na ɗari su kuma ka'ida su idan mutum yana ta gaskiya ba shi haka da kuma ga tare da wani a ciki eh to mutum wanda ya zai zama rabe da kuka ko ba dai a cikin ya yi kan kamar ya sanar da eh ina wani na cikin yana shi ne za ka ba eh ba za ka to ko shi ba ne na na kudin rancen ne ko kuma a shigar wadda kai ne eh karar ma ne a wani ladan in ba ka bashi ne zai zama ta yi rauni to na ɗauka ko mu'amalar bankin ce da dalilin tunda daga bankin za a yi transfer din wannan kuɗin zuwa akawun ɗin su tunda kai ma da kan wani kawai kan wani da za ka yi kana da kana da karar kayan cikin da eh to ma'ana idan ka ce wani katin ba shi na naira da ibi bai yawan sama da ibi bai sama da ibi mai cikin da
eh to ai wannan laifin ai wajen su ne ai ba mu kace a cikin haka din ba eh idan ka nuna wata ka amince yau ma'ana idan ka sa na goma za ka biya sha biyar yawwa eh to ashe kenan kai ido na ba wani abu ai ai wato ruwa ce tunda ba kudin bane eh ba ba ba ba kudin bane ko al'amuru ba kudi aka baka aka ce ka dawo da sha biyar ba eh inda kamar yanzu a ce ko ta ba ce ba sanan ta goma ce amma ni ku sha biyar za ka zo ni sha biyar zan sayar maka kai da ashe kenan tun daga ta nuna ma mutum yawwa duk da haka yi nuna ruwa ce aka sa aka ce ga kudinka kai ba ka san kudinka a kasuwa amma ni na ce kaza za ka bani in ka yarda ramani na ai dama zai wuce ake gani dama yaddar masu kulle guda biyu sai da aka tunda ka san kudin ta kuma kai kana son taron kake so kuma yanzu kake bukata kuma kaga kana bukata a kudin da na sa maka ka karba shi kenan babu na
alhamdulillah dai na an gaita Allah ya yi tambaya ta biyu ga shawarar daga wasu na ga wasu idan suna sallah sun za su tafi jira su ga su da goyon su gwara mata ya kuma su gwara hannayen su wai suna ya da kunci suna da ta yi kan cikin sallah ba yanzu da ta yi amma abin da ake faɗa wato hadisi ne da maza su ake cewa kada ɗayan ku zai daga ya tsira kamar yadda musu bakin ko kamar yadda musu bakin kamar yadda ragun yake durkusawa to saboda haka sai malamin da take fiya da kuma yake durkusawa idan ragun zai kasa ruwan da suke fara zuwa ko wannan a hannayen nasa wani ne suke fara zuwa da to zai haka sai wa zai ce a ai waɗannan na gaba suke fara don kasa su ko da na musu waɗancan kuma sai su zo nan to kaga a ce tun da aka ce kada inda rabu ne ke yi kuma su fashin gwiwoyin da za su fara zuwa kan kafin nan sai aka ce a ku gane wani ai shi gwiwarsa a ƙafafun gaba take shi rabu ne eh waɗannan na gaban su ne gwiwoyin nasu sai da kaga a ce wannan a zahirin wannan shi ne cewa hannaye su za su fara zuwa kafin ruwayi su zai kuma shi ne wannan da tura da aka shiri a kan wannan hadisin kamar da mutum bai iya rubuta to da yanzu wannan kira wani malamin ta zuwa ta fara zuwa ko sai a hannaye su fara zuwa amma abin da yake mu abin da wani maman shi ne hannaye za su fara zuwa domin kuma an baka kan shirin da zo ga yanzu an gaje daga can kuma sai fara da ma ba ba shi ne su su na tambayar ta da shi cewa tambaya ta kuma da zai hukuncin wanda zai sallah amma kabara ta ma ba ta ga hannun sa haka ma ko sai kabara ko ya shiga sallar sa eh to ai wannan ya ko sunna ne eh dagawar eh sunna ya bari amma kamar har ma ainihin ce barilla in ya bata koran ba shi da sallah amma ga da suke zuwa tarar ko an yi rubu'u kawai sai mutum kawai zuwa abu da kawai shi ke nan ita kawai haka har shi bai fi yawa ba ma kuma sannan wannan na wajin hajji bisu irani eh a wato kuma ya yi kofa ya fi kamar rubu'u ta tunda ƙa'idar ta tori nan sai ka tsaya kyan sannan kai kabar harba Allah ba bar ita ya ke yi ta ga mai kiyamu laha ita wallahi ta kuɗi ba ga ta ya bar lai sannan ka Allahu akbar da kabar kuma sun fiyawa to amma da kuma wannan kake Allahu akbar ko ka tafi ki ya to dole ne mani da ba Allah a hakan ma eh ka ga ba ma ke kai da ba ka ba san kiyamu laha ba sannan ko wannan da kai kai a gurin kamar dan kai ta ta sun fiyawa shi ba to ga ga ina ta harba take ba kenan kaga karba san kuma harama ba ba a samu kuma ya mulha ba ya ga ce da babu sallah ke ba eh babu sallah ke wani sun da zai tafiya su kai kuma Allah ta lafiya Allah ta kare ki Allah ta kare ka da wani ko aiki su amin da su da alheri amin amin shukuri ba shi lafiya amin Allah ta ba shi lafiya amin ko ko shi ko ba wani da yawa amin idan kai man ne ban ya shi ne na azumi sha mai dubu wata kare kenan da azumi zuwa zuwa ne mun dubu wata a kawo za ka ɗauka musu ne ko ba kuma da wanda shi da arabiya na ya ya shi shi da ya samu da shi kan da ya yi wani wani ya kan da fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha
wannan layi da ya zo na karanta wanda sallallahu alaihi wa sallam Allahu Allahu Akbar. Amin. Amin. Qul huwa Allahu ahad. Fatiha da alam nashrah bi alam nashrah bi Amin. Amin. Amin. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله
Allah yarinya wajen ka ce sarki zai ƙara zarewa ko kare mu ya manta nake da